الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألمت عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأنا الجافات فلما رئيها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يقبل ya musa abdul wala ta tafi na kamila minu ubangiji ya kira annabi musa mina shajarati an ya musa inna lillahi rabbul alamin bishiya ya hango wuta ya hango ya zo sai ya ga wutar a bishiya bishiya ko danya sai aka ce ba wuta bace ba bishiya bace allah ni ne allah ubangijinka nake maka magana kamar yadda ya zo cikin suratul baha har duka hadisu musa zira iya naran faɗa da ya yi muku so in ya ana sunarar lalle a cikin mina bi ƙasa na wajen da almiru hude faran ma ce har wuce ya musa in ya na rabu ka fakala ana alaika in ka bira wajen ƙadda su tuwe wa na fitar duka fasta mini ma yi in ne ana lahu la ilaha illa ana fabun ni a zuwa sirata da zikiri to zikiri sai ya zikira Allah Allah ce ni ne ka ajiye takalman ka ka zo ya je takalman nasa ya zo ubangiji ya masa wahayi ya yi ta masa maganganu ya ce masa ya cire takalmansa ya iso bakala na alaika innaka bil wadi muqaddasi tuwa kana tuwan ne a wuri mai tsarki wa anaktartuka fastamini wa yuhi inani ana Allah na zabe ka na mai da kai manzo ni da nake magana da kai inna ni ne Allah fa la ilaha illa ana babu wani Allah ubangiji wanda ake bauta masa da gaskiya da tantanta sai ni ne in ji Allah fa ne ka fara ka fara yadda da bautata kai ne mai bautata ta farko a cikin wannan al'umma taka wajibi salata ka zai da sallah da zikiri saboda kama sunana da ambatona to aka yi ta maganganu irin wannan da shi Allah ya ta gaya masa maganganu mai ta gaya har har aka iso cewa shin menene a hannunka ne Musa yace hiya asaya tawakka alaiha wa hushbi ala nabin walibiya ma'ari ukhra sanda ta ce tana da amfani da yawa wato nakan dogara da ita wani lokaci nakan tokare da ita wani lokaci nakan buga dabbobi na ganyaye da ita wani lokaci tana da amfani da yawa ya ce to alkiha ya musa ya jefar da ita mu gani ya musa fa alkiha bai za a iya hinyata hayyatun tasa da ya jefar da nan da sai ta zama maciji maciji yana tafiya fa auji da yi nafsi khifatan musa sai musa da kansa ya sa tsoro walle mudburan walan yaqib sai ya bada baya ya juya bai juyo ba saboda tsoron maciji sanda ya zama maciji a gaban Allah to a hannun kyasa falon mariya ta tazu da ya dafa da ta zo maciji maciji yana motsi ka an na hajjanu kamar katon maciji ko ku katon kwake ko katon gamsheka tana motsi duk abin da ya zo bakinta cinyewa take yi ko dutse ko itace ko menene sai an nan wata ji tsoro sai ce la ta kam sabu ido asira ta halule kar ka ji tsoro ɗauki sandan ka rike kamar da za ta koma kamar yadda kasanta da sai ya ɗauki sanda sanda ta koma sandan ta kamar da an masa kos kenan don kar ya je gaban fir'auna ya jefa sanda in an ji tsoro shi ma ji tsoro to wani ga fa falan mariya ta tuntuka an na ji hannu walle mudbiran sai ya juya ya ba da baya warin a tubba juyo ba ya musu sai ubangiji ya kira shi ya musu la ta khaf inni in la takhfinnaka min al-aminina kana daga cikin amintattu adbil ka fuskanto ka juro la takhfkar ka ji tsoro innaka min al-aminina kana daga cikin amintattu inni la khafu da diyar mursaluna manzanni ba sa jin tsoro a gaba na amintattu ne أصلك يدك من جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين usluji yadaka fi jaybika tafri bayda'a min ghairi su'in usbuja daga fije buka ta kobe ba min gare su wa kun ile ka janara ka min rahab fa zalika burhanani min rabbika ila fir'aun wa lay innahum kanu qawmun fasiqin mujiza ta ɗaya kenan sandan nan kaga ta zo maciji ka sake ɗaukar ta ta zo sanda kamar da to mujizar ka kenan duk abin da kake so wato da wannan sandan zaka nuna mujiza in halakar da fir'auna ne in bugawa kogi ya zama ya ba da hanya ne in bugawa dutse ya ba da ruwa ne in menene ma da wannan sandan da ita za ka yi sannan kuma ga na biyu wasu duke da tafi jefuka ka sa hannunka cikin cikin rigarka wato wuyan riga shi ake kiransa jebu da larabci sai aka aka da yake ana sa aljihu a wurin sai suka ɗauki suna ɗaya ka shigar da hannunka cikin wuyan riganka wasu duke da fi jefuka takurij in ka shigar da hannu takurij za ta fito bai ba'a mai kyalkyali mai haske kamar rana min gairi soyin ba kuma wai ciwo ne ya samu hannun ba hannun ya juye ya fita daga cikin halin fata dan adam ya zama wani abu ko baras ko miyoli a wani kyalkyali ne irin naske mai ban tsoro mai ban mamaki ka riga ka san dai annabi musa yana cikin duhu ne wuta ya hango to da aka ce ga hannunsa ya zo katin lantarki kaga dai an an samu haske kenan ko da bai koma wajen iyalinsa ba ko wannan hannun da shi zai nuna mu'jiza na biyu bayan sanda a cikin ayoyi guda tara da za a bashi fiti tsati na fir'auna wa qawmi a wancan kenan inna anan ku fiti in ila fir'auna maraihi usbuya da kafi jayuka takhrubu da min ghayri su min zai so in wadun ilaika jana'aka min rahabi in kuma ka ji tsoro ko ka ji tsoron macijin ko ka ji tsoron fir'auna hada hannunka ka hada hannunka haka to da annabi Musa yana jin tsoron fir'auna to da aka bashi wannan fa'ida to in yayi haka din nan sai fir'auna ji tsoron sa har ya tafi tsari in ya hada hannunsa haka to sai fir'auna ji tsoron sa ya tafi tsari wando da ko shi yake jin tsoron fir'auna ورمي إلى جناحك تخرج يدا من غير سوء وضم إليك جناحك من الرهب فذلك وأن أبوبا غدابي da sandan nan da ta maciji da hannun nan da ya fito yana kyalkyali to burhana ne hujjoji ne guda biyu muka baka ayoyi na mujiza guda biyu min rabbika zuwa daga Allah ubangijinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanensa inda su fir'auna da mutanensa kanu mutane wanda suka zama tsawon mutane fasikina masu fita daga cikin tafarkin Allah su kauce su ɓace.
قال ربي قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلوني قال سي موسى يا أبنجي يا الله أبنجي لا إني إنن abin da ya sa na yi gudun hijira har na kowa madina na zauna shekara goma ai fir'aunan nake jin tsoro saboda na yi masa kisan kai ne da ya ganni ba maganan isar da aika zai yi ba maganan kashe ni kurum dama Allah ya kama ni za a ce sai Allah ya gaya Musa kar ka manta da ni kake magana fa inna ni wa kuma asma wara duk inda kake ina tare da kai ina jinka ina ganinka da kai da dan uwanka kar ka manta da Allah kake magana fa ai idan sun ganni rabbi inni qataltu minhu nafsan nayi musu kisan kai akha inni akhafu an yaqtuluni ina jin tsoron daga zuwa na dama ana nema na ruwa a jullo za a kama ni a kashe ni ubangiji ya ce a kar ka manta ina tare da kai saboda haka ne ubangiji ya kiyaye shi da shi da harunan su suka shekara da shekaru ba irin gugurmayar da fir'auna bai yi da su ba amma dai ba a kashe su ba sai dai fir'aunan ne aka kashe su ma Allah ya ba su wani abu irin wanda ya ba manzon Allah wallahu ya asimku minan nasi to su ma Allah ya kiyaye su daga sharrin fir'auna wa gun kudai ka jana haka minan rahabi fa zalika burhanani min rabbika la fir'auna malai innahum kanu qawmin fasiqina babu da ya sami ku da kai dan uwanka
وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي لكي يصدقني إني أخاف أن يكذبون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي لن يصدقني إني أخاف أن يكذبون الله أبنجي نار هارون أخي أشدر به أذري وأشركه في أمري كي نسبح كثيرا ونذكر كثيرا إن كنت منا بصيرا ina roƙo yadda ka aike ni kamar da yi manzon ka din nan ka taimake ni ka karfafe ni dan uwana Haruna ya zama abokin aiki na haka ake son dan uwa ya samu alheri maza maza ya tuna dan uwansa ya jawo shi a jika kaga Allah ya san Musa yadda ya san Haruna haka ya san Musa amma bai ce masa na aike ka da kai dan uwanka Haruna ba sai da Musa ya sa baki yace Allah ubangiji na yadda ka bani wannan alheri to ina roƙon ka karfafe ni dan uwana Allah ya karbi addu'arsa wajen Allah ma akhahu Haruna wazira sai Allah bai da shi Haruna ya zo wazirin shi Musa annabi ne mai zaman kansa tare da Musa dukansu ma'aika ne zuwa ga zuwa ga ibdawa da bani isra'ila haruna fi allah yana roƙo ka naɗa ɗan uwana haruna ana son kowane musulmi idan ya samu alheri maza maza ya jawo ɗan uwansa su shiga cikin alherin tare ya zama kamar musa da haruna hu afso minni lisanan in ka taimake ni da shi abin namu zai yi armashi domin harshe na yana yana da guragu shi ko mutum ne mai fasaha to zai taimake ni yadda mutane kamun ni in jiyar da su zai taimake ni kaga maganar ilimi da ilimi mai kaiwa duniya da lahira da mulki mai kaiwa duniya da lahira muke magana da ilimi mai tukewa a duniya bari da haka yi mutu lahira wanda bai kaiwa lahira da mulki wanda bai kaiwa lahira da ilimi wanda zai amfani duniya da lahira da wanda zai amfani a duniya kadai da wanda ba da amfani duniya da lahira shi ilimi da sarauta mai amfani duniya da lahira da sarautar da take da amfani a duniya kadai irin ta bilkisu da sarautar da ba ta da amfani a duniya ba ta da amfani a lahira irin tsarin samudawa to yanzu ga maganan ilimi ya fito fili hu afso minni lisanan mutum ne wanda yake ya fi ni fasaha in ka aike ni tare da shi zan ji daɗi ka ƙarfafe ni kenan fa arsihu mai ridan ka aike shi tare da ni ridan saboda ƙarfafawa da goyon baya da goyon baya yusaddiqni zai gaskata ni in nashi Allah kai ka aike ni tare da shi inni akhawu an yukazzibuni idan ni kadai na je na yi magana ko ba su kashe ni ba abinda za su ce ƙarya nake yi za su ƙaryata ni ko ba su kashe ni ba ce ƙarya nake to amma idan duka mu biyu ne muka yi magana to abin zai ƙarfi daga dawowar Musa sai ga Haruna sai Musa ce ka gane ni ya ce ai ban gane ka bace ni ne dan wanka Musa mana mata ka shirya Allah ya aike mu za mu tafi wajen Fir'auna da uwarsu ta ji labari sai ta fashe da kuka ce wayo fir'auna zai halaka min da ƴaƴana dukan su biyu gaba daya sai ta mance da wancan alƙawari da Allah ya ce inna radu ilayka inni wa ja'iluhu min mursalin inna radu ilayka wa ja'iluhu min mursalin dinnan
قال فنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال سنشد عضدك بأخيك ونسأل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون to bayan annabi Musa ya yi roƙo ya yi roƙo Allah ce ka duki da su laka ya Musa wa laqad mananna alayka maratan ukhra idza wayna ila ummika ma yuha an ibri fit tabut fadri fil yawm fariqin yawm fis sahil ya fudu li wa dulla warqaitu ilayka mahabbatan minni wa jinna ala aini na karbi wannan addu'a na karbi wannan roƙo naka ai akwai abubuwan da baka roƙe ni ba ma na yi maka lokacin da aka haife ka ana nema a halakar da kai ba ni ne na tsayatar da kai na ce na ce na yi magana wa ma'aifiyarka in auhaitu ila ummika na gaya wa uwarka ta sa ka a cikin akwati ta sa ka a fitta mutu algi falyulki yawm bisali ya fuwa duhul liwa duhul la nace ma aibiyarka ta saka a cikin akwati ta saka a cikin kogin nil ta sake ka zaka zaka isa gidan makiyi na makiyin ka kuma za a kama ka zan jefa maka soyayya yadda in mutum ya ganka ba zai sha'awar a kashe ka ba ai na maka waɗannan tun baka isa yi roƙo ba abinda ka roƙan kuma je kana baka ga duki ta hulaka ya buse lalle su na shuddu a zulaka bi afika za mu karfafa hannayenka da mutsanka bi afika da uwanka sana shuddu a zulaka bi afika wa naj'alu kuma sultanan za mu ba ku wata hujja wanda yake mai karfi fir'auna ba zai iya iko da ku ba sana shuddu a zulaka bi afika wa naj'alu kuma sultanan fala yasiruna ilaykuma bi ayatina saboda ayoyin da zan ba ku na mujizozi ba za su isa a kan ku su yi muku wani mummunan abu ba an tuma ku kai musa da ɗan uwanka haruna wa wani taba kuma da waɗanda suka bi ku ku ne alghalibuna masu rinjaye domin za mu dulmuyar da waɗannan ƙarfin a cikin kogin kulzo فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين har yanzu dai muna cikin karatun da ake ɗaukowa tun daga تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هنا مغنى ne akan maganan ilmi da mulki تبارك الذي نزل الفرقان ilimi kenan mai raba tsakanin malami da jahili mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya mai raba tsakanin halal da haram akwai mai tsayawa a duniya akwai mai zarcewa lahira to in ya haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ilimin to zai zarce amfani a lahira kenan nazil furqan ala abdihi ya kuma lil alamin nazira alladhi lahu mulku samawati mulki kuma in ya haɗu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi wanda yake haɗe da mulkin mai mallakar sama da ƙasa to za a yi shi a duniya za a yi shi a lahira kenan irin na Sulaimanu saboda haka ne ma a can da ba za a ce ar-rahman fas'al bihi khabira wane ne ar-rahman ar-rahman allama al-qur'ana khalaqa al-insana allama al-bayan ar-rahman shine innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ar-rahman mulkin kenan to sai shudda zaka bai ونكألكما سلطانا فلا يأتي إليكما بآتنا أنتم وإن تكونوا غالبين فلما جاء موسى بآتنا بينات قالوا ما هذا إلا سير مفترى nan ana gaya wa manzon Allah ne don hankalinsa ya kwanta da aka ce in haza illa if illa ifku niftare wa ana wa ilayka munakaru ba shi kada aka gaya wa ba ga annabi Musa an gaya masa sirrun muftaran wa ma wannan sihiri ne kawai ƙarya aka shiryo da sihiri aka zo za a ba mutane tsoro ta yi muwa muna da masu sihiri bari mu gayyato muku masu sihiri su zo su yi mana maganin ku idan abu ya fi ƙarfin ilimi in ya wuce ƙarfin mai mai ilimi to sai ya ɓata ilimi ta ai sihiri ne sihiri ne sihiri ne ko ko hauka ne ko ko bokanci ne illa sihir muftaran wa ma samina biya za ba mu taɓa jin irin wannan ba fi aba'in al'awwalina a cikin iyayenmu na farko cewa a bar bautan gumaka a bar bautan fir'auna a biyu ku a bi Allah ubangijin da ka zo da sunansa وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدير إنه لا يفلح الظالمون وقال موسى sai annabi Musa ce to kun ce sihiri ne ƙarya ne wanda aka aka aka aka kire shi ba daga Allah yake ba to ai shi Allah da nace ya aiko ni yanzu yana tare da mu kuma ya fi kowa sanin abin da muke faɗa da ni da ku duka rabbi ubangiji na alamu shi ya fi sanin biman ja bil huda ya fi sanin wanda ya zo da shari'a min indihi daga gare shi rabbi ya rama jabi bilo da bindi wanda kullu aqiyatu bir kuma Allah ya san wane ne mai kyakkyawan karshe mai gaskiya shine mai kyakkyawan karshe kamar yadda aka faɗa a cikin suratul suratul arafi dai da su mutanen annabi Musa suka yi ta kuka ya Musa lokacin da baka zo muna shan wahala gashi ka zo kuma haka za mu ta cin wahalar nan sai annabi Musa ya ce musu isbiru inna labda lillahi yurisu man yasha min ibadi wal aqibatu lil muttaqin ku yi hakuri kasashe ta Allah ce zai gadar da ita wanda ya ga dama amma karshe mai kyau ya tabbata ga masu tsoron Allah man ja bil yamin indi wa man takunu aqibatu dir wane ne yake da kikkiawan kikkiawan makoma wato makoma mai kyau gida mai kyau na lahira ya zama gare shi wanda ya zo da shari'a shine da wanda ya mai shari'a shine yake samun wannan gida mai kyau karshe mai kyau innahu yadda lamarin yake la yublu zalimuna fir'auna da mutanensa azzalimai ne sun ki gaskiya sun yi dawar allantaka sun yi zalunci azzalimi ku ba zai samu rabo ba
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين فرعون bayan gwagwarmaya mai yawa sai ce yanzu ka abar maganar Musa ba dai Musa ce da wani Allah sa ba Allah nan nasa da a ƙasa yake da abu san shi sai mu kai masa yaƙi tunda baya ƙasa dai to a sama yake kenan saboda haka Hamanu a ka zo ka gasa mini bulok ka gina mini katon gini mai tsawo don hau in yaƙi Allah Musa tun da yake a sama yake kaji kaji maganganun kafir ya rasu Allah ba irin maganganun mutanen ka da suke wa qala larji kana laula unzira lil malaikati aw nari rabbana daga distagbaru bi anfusihim wa atau utuwan kabira wato da wanda suke masu girman kai masu ɗagawa wanda yake yafi naka naka sun ce wai Allah da kansa da mala'iku su zo su gaya musu shi ya aiko ka to kai ka damu da irin wannan ga wanda yake cewa shi bai san ma akwai wani Allah ba inda shi kuma zai hawo ya yake shi kaga wannan ai naka yafi sauki akan na wannan kai hakuri ya rasulullah Allah ka baka wannan suka Allah kunu mu'mini ya amanu militan la'alli attali ila ilahi musa wa inni la'azunnu min al-kafirin shikenan sai hamanu ya ta gasa bulok ya ta gasa bulok ya ta gini aka yi ta gini aka yi ta gini aka aka yi sama wai zai je yaki Allah Musa da yake halakar sa ta kusa wa inni ni lazunni wallahi ina zaton ma ƙarya yake yi dai ina tsammanin a saman ma babu ƙarya yake yi auzu billahi واستكبروا وجنودوا في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون كي فرعون يا جرمون كي kamar yadda na faɗa maka farkon wannan sura inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an da da yadda nake ce maka a wani wuri wa innahu la alim fil ardi wa innahu la minal musrifina kai su fir'auna akwai girman kai wastakbara yayi girman kai huwa wa junudu da shi da rundunarsa fadawansa da mataimakansa cikin ƙarya hakika sun nuna girman kai huwa junudu bil ardi bi haƙi wazannu mai suke zato ne suna zaton annan mu ilaina la yarji'un wato ba za su mutu bane su dawo in kama su in ji Allah haka da suke zato fa akhadna wa junudahu fa nabanna fil yammi fanzur kayfa kana aqibatu zalimin فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يا رسول الله دعما أنا أجي مكة تشوى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون azzalumai da sannu za su san menene makomansu wani irin makoma ne makomansu bari ka ji makoman tasu fa aka sai na kama fir'auna wa junudahu da rundunarsa wajen mutum miliyan guda da wani abu manabar na sai muka tattara abun banza muka jefa cikin kogi haka shikenan sai ruwa ya shafe abun banza manabar na muka jifa da sai filiyan mai cikin kogi fasur ka duba ka gani kai ba kana age su zalimin yaya karshen azzalumai ya zama to haka dukkan azzalumai haka zan yi da su komai tsawon lokaci وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم سفر أونا دما سفر إن هنيا سفر أونا hanyar girman kai da ɗagawa da ƙin gaskiya da jabberanci wanda suka ɗauki irin wannan hanya su ne muka naɗa su shugabannin kiran mutane zuwa ga wuta waje Allahu ayyummatan yad'una ila nar akwai waje Allahu ayyummatan yahduna bi amrina akwai mutanen da Allah ce na naɗa su irin su su ne shugabanni yahduna masu shiryar da mutane bi amrina a cikin umurninmu mu akwai mutanen da muka bar suka muka nada shugabannin jagora zuwa ga wuta to kowanne aikin su za a duba da maganganun za a duba shin jagora ne zuwa ga wuta ko jagora ne zuwa ga shiriya wanda zai nuna wa mutane hanyar Allah in an bi shi dama Allah ne ya ce a bi shi Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilayya ka biyo hanyar wanda ya ɗauko hanyar dawowa gare ni yana cewa ar-rahman fas'al bihi khabira Allah ar-rahman in baka san shi ba nemi wanda ya san shi ya sanar da kai shi wato in baka san Allah ba nemi wanda ya san Allah sanar da kai Allah to ta wannan ne ake bin hanyar malamai su koya wa mutane alkur'ani su koya mutane surori su koya mutane wankan janaba su koya mutane alwala su koya mutane sallah da yake ilimin hawansa uku ne kamar yadda kula uzu bi rabbin nasi ta karantar kula uzu bi rabbin nasi renon mutane renonsu da ilimin farko a rubuta a alluna ana renonsu idan sun kai matuka cikin karatun alluna sai a aje alluna a koma takarda an koma malikin nazi kenan yan koma takarda wato an yi karfi kenan shi za a kawo sunan maliku in an yi na takardan an yi takardan an wuce na alkur'anin an shiga takardan ilimi an yi an yi har an an tsufa to sai aje takardan ma sai a ɗauki tarbiyyar kowa masallaci ilahin nazi kenan shi ne islam iman isan to da kowanne wuri akwai mutanen da suka san ilimin su za a bi idan ana bin su ba wai su ake bi ba duk wanda kake bi ya kai ka wajen Allah ba shi kake bi ba Allah kake bi saboda haka irin masu sukan bayin Allah din nan bala'i ne Allah suka musu na kin waliye don su yi gaba da Allah Allah يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرهم الله والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله بعد ذكر كنا نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون تو wanda yace ka je kai istighfari kai salatin annabi kai la ilaha illa ka kula da sallah kai ta cikin jama'a shin yayi umarni da kyakkyawa ko bai yi ba yayi ka daina wasa da sallah kuma ka daina wasa da girman iyayenka ka kula da kyau ka kula da addini ka kula da sallah yayi umarni da kyakkyawa ko bai yi ba wannan ko ya ce maka kar kai istighfari laifin ne kai zaka istighfari kar kai salatin annabi kar kai la ilaha illa salati cikin rayuwarka in kai ɗaya ma ya isa la ilaha illallah zan da zaka musulunta da zaka la kun ko ka faɗa ma in baka yi kaza kaza kaza ba ta da amfani to wanda yake la ilaha ba ta da amfani sallah biyar ba ta da amfani sai an karanta wani abu kawai wanda babu shi a rubuce ya yi umarni da munkari ko bai umarni da munkari ba ka je ka kafirtar da musulmi duk musulmin da bai san abu kaza ba ka ce kafiri ne ko ya haddace qur'ani da Allah wannan bai umarni da mummunan abu ba ya raba ‘ya'ya da iyayensu mu ko lokacin da muke yi biyayya wa iyayen nan ce ka yarda iyayenka mushrikai ne da Allah wannan ba aurun bi munkarin bane to saboda haka daga nan za a gane su wane ne auliya ushaytani su wane ne auliya ullahi alquran ce ista wa zalim shaytan fa asab zikrillah la kasbu shaytani wato shaytan yakan yi amfani da mutum ya mallake hankalinsa shaidanin mutum ya mallake hankalin mutum ya raba shi da zikirin Allah ya mai da shi daga cikin jam'iyyar shaidan istawa zalimin shaidanu fa an san zikir Allah kula ka hizbin shaidani mai da shi cikin jam'iyyar shaidan ya jama musulmi mai da hankali mai da hankali mu ta istighfari annabin da baya zulmi ba yana istighfari mu ta salatin annabi Allah da ake bautawa shine mai fara yin salatin annabi mu ta la ilaha illallah mu neman mai neman ɗariƙa ko ku nawa ne ga sharaɗi ya shiga tijjaniya ba a fita alkawari ne wa auhu bil ahdi nan da kana mas'ulan ko ba haɗa ta da wata ɗariƙa domin ita kaɗai za a riƙe kamar yadda mace ba ta yin maza biyu muridin tijjaniya ba a shehi guda biyu sannan ko ba a zuwa ziyaran wani wali sai wanda suke cikin tijjaniya ziyara kamar birane sai wanda gidansu ba abinci ke zuwa bara gidan mutane kulawa da sallah yin ta cikin jawa in an samu da girma iyaye da yin musu biyayya jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a ba a shan taba duk wanda ya ji wannan iya yarda na ba shi ɗari kashe tijani na ba ka ɗari kashe tijani lazimi da wazifa da zikirin juma'a wasu kuri mara bika bukartar wasila wajen allah wa himmata ya ɗuna da biyar wa yawan kiyamati layun saro mun mai da su ne jagorori masu kira zuwa ga wuta wa yawan kiyamati ranar tashin kiyama la yunsaruna ba za a taimake su ba lokacin da ake ceton mutane wa asba'nahum fi hadhihi dunya lana wa yawma al-qiyamati hum min al
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين tun daga nan duniya irin waɗannan jagororin shiga wuta ɗin daga an ambaye ka ce la'anatullah alaihi an bayyana ba ce la'anatullah la'anatullah alaihi ba kaman jagorori na zuwa aljanna ɗin ba kowa aka bada ce alaihi salamu ko ce radiyallahu anhu in ba annabi bane in annabi ce alaihi wa salamun al mursalina وسلام على المرسلين سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على علي ياسين وسلام على المرسلين وانت سلام يسوق وأنا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين kun da aka ambaci sunan sai ce Allah ya la'ance su Allah ya la'ance su saboda haka duk wanda ka ji ana musulmi sun faɗi sunan sai ce radiyallahu anhu to kai in ka la'ance shi ka kai dama abokin gaban masoya Allah ne su waɗannan ula'ika sayarhamuhumullah as-sabiqun al-awwalun al-muhajirin al-ansari wallazina tunbitana radiyallahu anhum wa radu anhu ula'ika wajalnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati yan tashin qiyama la yunsaruna wa atba'nahum mun biyar da su bi hadhihi ad-dunya la'anatan wa yawm al-qiyamati wa yawm al-qiyamati min al-maqbuhin a lahira kuma za mu tashe su da mummunar kama su zama miyagun mutane masu munin kama yau mata biyar dojo wata su dojo fiskokin muminai kyawawa su ku a ɓata fiskokinsu a munana fiskokinsu ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون نولى بصائر للناس من بعد ما أهلكنا القرون لولا بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد حقيقة bayan wancan gwagwarmaya da da Fir'auna da Annabi Musa ya sha gwagwarmaya da Fir'auna bayan mun harakar da Fir'auna kamun Fir'auna bayan mun harakar da quruna dule wa Adam wa Samudan wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika kasira wa kullum darabna lil insan wa kullum tabbarna tatbira bayan mun halakar da wayancan kafirai shi ma kafirin nasu fir'auna mun zo mun halakar da shi da shi da mutanensa sai muka ba su littafi abin aiki shine at-taura wato littafin da duk duniya babu kamar sa bayan littafin annabi Muhammad al-Qur'ani sune manyan littattafan Allah wanda Allah ya saukar daga cikin littattafan da ya saukar wa duniya alkur'ani shine babba daga shi sai wannan littafi na annabi Musa taura wa daga dajin Musa kitaba mun ba annabi Musa hakika littafi min ba da ma'ahalin alqurun alula bayan mun halakar da mutan farko kafiran farko mun halakar da shi fir'auna wannan littafi basairil nasi littafi ne mai basira mai sa mutane basira wato inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yaqub ya nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna yamastuzu bi kitabillahi wa kanu alayhi shuhada wato dukkan annabawan da aka aiko tsakanin annabi Musa zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to da wannan attaura suke aiki har mutanen annabi Isa da attaura suke aiki a cikin abinda injila bata sauke ba domin injila ta sauke abubuwa iri-iri na cikin attaura din fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin hillal lahum wa bi saddu an sabilillahi kathira wa akhdhim ar-riba wa qannu anhu akwai abubuwa kullum in yahudu sun yi abu kaza to kun yi abu kaza eh to daga yau na haramta muku kaza in sun sake wani abu sai ce to daga yau na haramta muku kaza sai aka matsaye su saboda zaluncin su bayan shi annabi Musa bayan an harkar da Fir'auna din a cikin littafi to shine babban littafi dai wanda ake hukunci da shi har ma ubangiji yana gaya mana a hukunce hukuncen cikin sa wa katabna alayhi fiha yani fit tawrati أن النفس بالنفس والعين بالعين واللنف باللنف واللون باللون والسن بالسن والجروح قصاص duk wannan hukunce-hukunce ah, daga cikin taura suke mun ba da ma'arin ruwan wuri basairin nasi wannan littafi littafi ne na basira mutane su gane hukuncin da ke tsakaninsu da Allah da hukuncin da ke tsakaninsu da junansu wa hudan littafi ne na shari'a wa rahmatan littafi ne na tausayi domin akwai shari'a a ciki bi kawai la'allam ya tazakkaruna ko mutanen annabi Musa sa wa'azantu su yi aiki da wannan littafin da aka kawo musu وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين يا رسول الله shi wannan labarai da kake bayarwa an yi kaza kaza kaza Musa ya hango kaza ya je guri kaza kusa da guri kaza ya yi kaza ya yi kaza shin lokacin da aka yi waɗannan abubuwa kana kusa da wurin ne وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر لوكتين دو أن أو بسر قدانا فكان Allah da annabi Musa wanda kake ba da labari filla filla filla din ai baka wurin ya aka yi kasan wa'annan labarai duka haka kuma da aka yi maganar Maryam da yadda uwarta ta roƙi Allah Allah ya ba ta ɗa namiji sai Allah ya ba ta Maryam din aka yi kissan Maryam aka yi kissan annabi annabi Musa sai ubangiji ya gaya wa annabi zalika rabbu alayka min ayati wa dhikril hakim yana ce masa wa ma kunta ladayhim وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون lokacin da ake jayayya wane ne zai karbi maryama ya goye ta ai baka wuri lokacin da aka yi ƙuri'a a kogin jordan wanda ƙuri'arsa ta ci duk shi ne zai za a ba shi renon maryamu ai ba ka wurin wannan duka yana nuna cewa kai annabin Allah ne daga Allah yake karɓo labarai da aka ba da labarai na annabi nu dogon labari sai ce tilka min al ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta la qaumuka min qabli hadha wannan fa labarbari da muke baka labarbari na shekara dubbai da suka wuce wanda ba za a dauka wani littafi a rubuce ba labari ne kai da baka san su ba mutanen ka duk ba wanda ya san wannan labari muke gaya maka wannan labari na gaibu tana da aka kissanta masa kissoshi da yawa musamman kissa annabi annabi Yusuf sai aka ce zalika nan ba'il ghaibi nuhi ilai wa ma kunta ladayhim izajma'u amrahum wa hum yamkurun sannan nan kuma da ya gama wannan kissa sai ce ma kunta bi janibil garbi in qadina ila Musa lamra ai lokacin da muka yi magana da Musa muka bashi aika muka yi wannan jawabai da shi menene a hannunka sanda ta ce yi kaza da ita ta zama kaza kaza kaza kaza ai baka wurin ya aka yi ka sani kai ko mutumin da aka haife shi a Makka ba malami a Makka baka taɓa yin tafiya ka yi karatu ba lokacin da annabi ya ce Allah ya aiko shi yana da shekara arba'in duk makka ba wanda ya iya rubutu sai mutum goma sha bakwai kawai su kadai suka iya rubutu duk maka gaba ke da ba malami in ga wanda ya san wani ilimi ne wani littafi to wani da yahude ne makeri ya zo kira ne annabi bai kai zuwa wajen su ko ya karanta wani abu ba ya kai kasa wannan wayannan labarai wa ma kunta bijanibi da gharibi iz qad ya ila musallam wa ma kunta min ash-shahidina baka wuri ya aika ka sani ashe kai annabin Allah ne Allah ne ya gaya maka ta hanyar wahayi ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين
ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين يا رسول الله wato zamanai da yawa sun yi sun wuce har waɗanda suka san littattafan ma sun mance littattafansu sannan daga baya zuwa kawo annabi shi annabi annabi musan shi labarin da ke bawa innan wa ma kunta sawiyan fi ali madiyana ai baka ba kai ba mazaunin madiyana bane ya ake yi kake ba da labarin annabi shu'aibu da mutanensa yadda ya faɗa da yadda suka wara har kana ce masa khalibul anbiya'i wato shine mai dogon hudu ba irin a cikin annabawa in an so ya qaumi kaza kaza kaza ya qaumi kaza kaza ya qaumi kaza kaza kaza kai ba mazaunin madiyana bane ya aka yi kasan labarin annabi shu'aibu na farkon rayuwarsa har na ƙarshen rayuwarsa lokacin da ya tsufa ya daina fita zai babban bakon nan annabi Musa ya zauna wajensa kai ba mazaunin Madiyana bane ya kai ka san wa'annan labarai gashi tatlu alaihim ayatina kana karantawa duniya ayoyin mu da labaran mu ashe wannan ya isa a tabbata kai manzon mu ne ya rasulullahi Allah yana gaya wa annabi haka وما كنت ساويا في آل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين أما ني ne na aike ka ya Rasulullah duk wanda bai sani bai sani ni na aike ka ya Rasulullah وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون lokacin da muke kiran annabi Musa halatai ka hadisu Musa inna dai rabbu bil wadi muqaddas du izhabi ila fir'auna innahu da ai ba ka wurin lokacin da muke kiran annabi Musa ai ba ka inna daina walakin rahmatan min rabbika amma dai wahayi ne wanda Allah ya- ya baka ya sanar da kai shi wahayi ne daga Allah litunzira qauman don ka zo ka gargadi mutane ma ta min qablika a ma ta min nazirin min qablika mutanen da ba su taba ganin manzo ba kamun kai ka zo rabon makka da su ga annabi shekarun suna da yawan gaske bayan annabi isma'ila ba su ga wani annabi ya zo yana yi musu gargadi ba saboda haka ne alkurani ke jeli tun zira tsawon ma'un zai aba'un fun gafiluna da tun zira mun ai walakin rahmatan min rabbika tun zira tsawon ma'ate min qablika min nazirin la'allahum yatazakkaruna wanda wani mai gargadi bai zo musu ba kamun ka zo la'allahum yatazakkaruna ko za su azantu su san lallai kai din nan daga Allah kake idan sun ce suna neman wata hujja ka nuna musu kai manzon Allah ne daga Allah kake ka ce musu awalam yakfi mu anna anzalna alaykal kitaba yutli alayhim yanzu wannan littafin da kake karanta musu bai isa su san daga Allah kake ba wannan ilmomin in ba daga Allah bai na za ka same su wannan shine mu'jizar ka ya rasulullahi ilimi muna cikin maganar ilimi ne karamance muna cikin maganar ilimi shi ilimi hawa hudu ne akwai ilimi na duniya akwai ilimi na addini akwai ilimi na neman yardan Allah akwai ilimi na neman hanyar Allah hudu kenan to shi na duniyan nan kowane ilimi akan hada shi da zuciya ne to na duniyan nan yakan kasu kashi biyu kamar sauran dukan su ma za su kasu kashi biyu akalla sai su zama takwas kenan to na duniyan nan idan zuciya ta karbi ilimin ta mai da hankali ta ƙasa to mai wannan ilimi zai iya sanin asrarul ka'inati zai san asirin halitta amma ba zai san Allah ba in ka ce masa akwai Allah ma sai ya fi gigita kansa haka bai sani ba wai wai ba Allah to da zuciyar ta kinar da shi kasa yake kallo amma in ilimin na duniya ne amma yakan dubi kasan yakan dubi sama to sai ya ce akwai Allah amma Allah bai ce masa ya komi ba shi Allah dai shi ne mai komi shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa amma Allah bai ce masa ya komi ba zaka jin yana addu'a ce rabbana atina fid dunya Allah ka bamu ka bamu duniya Allah ka bamu duniya walam yurid illa alhayata ad-dunya zalika mablaghu min al-ilmi baya nufin komai sai duniya me yasa bai san komai banda duniyar to wannan malo bil akhir min khalaq bai da wani a lahira to ilimi biyu kenan na duniya wannan yana duban kasa kawai ba ruwansa duban sama shine ilimin madiyawa communism sun san asirin halitta amma ba san Allah ba to masu duban sama da ƙasa kuma suna duban ƙasa din suna duban sama amma na duniya ne to ba ruwansu da da Allah sai da abin Allah suke so to na sama wanda yake na na na na, na addini shine mai cewa wannan na farko shi mai cewa rabbana atina fid dunya wannan ma da gidan min khalaq ya kasu kashi biyu mai duban kazalla da mai duban ƙasa da sama akwai kuma ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to wannan shine mai ilimin addini ilimin addini shi ma zai kasu kashi biyu lokacin da yake ce rabbana atina fid dunya hasanatan yana duban ƙasa lokacin da yake ce fil akhirati hasanatan yana duban sama kaga ya kasu kashi biyu kenan yana neman duniya yana neman lahira yana neman duniya iya dubo kasa ya kalbu ya taqallabu kalbu in zuciyar ta dubo kasa yana ce rabbana atina fid dunya hasanatan in ya dubi sama ce wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban bi kenan to daga nan akwai na uku shine mai neman yardan Allah domin yadda aljanna take da dadi ta duniya dadi yardan Allah ta fi aljanna dadi da Allah yi wa duniyar kirari ya ce zijirin nasu hubbu shawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqaddarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'am wal harfi yace zalika wa zalika hayatid dunya amma yana da wani abun da yafi duniya wallahi inda huzul ma'ari qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum shine yayi kirari wa aljanna yayi mata kirari yayi mata kirari har a gane aljanna nan wane duniya me yake duniya gidan bakin ciki gidan tsufa gidan wahala gidan tashin hankali gidan tsoro gidan ciwo to sai ya kirari wa aljanna ce amma fa da wani abin da yake aljanna dadi wa ridwanun min Allah akbar zalika huwa al-fawz al-azim yardan Allah ya fi duniya dadi yardan Allah ya fi aljanna dadi samun haka shine al-fawz al-azim babban rabo to shi ma sai ya kasu zuciya sai ta karba tana duban sama tana duban kasa tun daga darajatu inda ma idan mai wannan yana duban kasa yana tare da mutane yana magana da su yana magana da su yana magana da su yana magana da su amma baya tare da su hankalinsa yana wajen Allah to lokacin da ya dubi sama kuma hankalinsa ma sai ya bace gaba daya a cikin a cikin imuwar son Allah da sifofin Allah kamar yadda muka faɗa jiya annabi shu'aibu yana ta kuka Allah yana tambayar sa din nan to daga nan sai a je inda inda mutumin ya wuce tun da akwai yardan Allah sai ya ji ana ce da aka ce ridwanu min al-akbar da farko wannan an ce masa da aka ce rabbana atina fid dunya ma rabbi min khalaq nabi aka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar na farko ghayatuhu min al-ilmi kenan ghayatuhu ad-dunya na biyu ghayatuhu ad-dunya wal akhirah na biyu ghayatuhu rida Allah to rida Allah din nan sai daga ba sai ji Allah yana ce fa firru ila Allah kun gudu ku tafi wajen Allah ta ga sabuwar magana kuma da an ce mana ko abin da shi aljanna shine yardan Allah mun gudo mun je wajen yardan Allah ko an ce yanzu mu gudu mu tafi wajen Allah ina za mu je wai ba kuma ina ma kuntu duk inda kana tare da Allah ina za mu gudu mu je wajen Allah a a ulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ai bai gudu da wajen Allah wajen Allah Muhammad zai je zaka ji Allah ya ce ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مغارغما كثيرا وسعة ولن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله duk wanda ya bude je wajen annabi ya je wajen Allah ne to daga nan can kuma in an je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai a samu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi jami'i ayatihi kullun shi a karatun qur'ani wa'azi zikirin Allah shine aikin sa to ko duk wanda ya zo wuri in ka zo ka da mutane suna dariya ko baka ga abin da yake suke dariya ba sai dariya ta kama ka in ka zo ka da mutane suna kuka ko baka san dalilin kuka zo ka ji kuka ya kama ka to da suka iso wajen annabi inda suka ji yana ta zikiri man jarasa jarasa sai suka kama zikiri tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wasbir nafsaka ma allazina yaquna rabbuhum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa'annan masu zikiri dare da rana din nan wanda suke neman ka wanda suka ce ni suke nema ka zo mini tare da su amma a irin tafiyar su ba irin tafiyar ka ba wasbir ka yi hakuri ka taho min da da irin tafiyar su ba irin tafiyar ka ba tafiyar ka annaba ba sa iyawa balle su waɗannan wasbir nafsaka ma allazina yaquna rabbahum masu zikirin Allah bil gada bil wudu bil gadati wal ashi safe da yamma suna neman ne yuriduna wajha to shine ma'anan masu ilimin ma'arifa kenan masu ilimin ma'arifa haka ilimin haka yake akwai na duniya zalla ba lahira ciki shi ma biyu ne wannan yana duban ƙasa wannan yana duban sama da ƙasa akwai na duniya da lahira shi ma biyu ne yana duban sama yana duban ƙasa har na ridan ladin har yannan majizubai da na arifai wa ma kunta ladai wa ma kunta bijanibi turi izna daina ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما دونك يبرقدي ومتاني ma ta min nazirin min qablika wanda suka samun manzo ba kamun ka zo la'allan ya tazakkaruna ko sa wazantu in sun ji gargadin ka mun ce maka wa anzir ashirataka laqrabin ka fara yin gargadi wa dangin ka ya kusa sannan muka ce to kai kai gargadi wa dangin ka na garin ka litunzira qawman ma unzira aba'uhum kenan sai muka ce sannan mutum ya ummar ku yau man hauraha kai wa'azi wa makka da garuruwan da suke kewaye da makka da gaba muka ce wa anzirin nasa kai mutane gaba ɗaya gargadi tabarakallahu nazzal furqan ala abdi bi kulli alamin nazira shi annabi kowa da kowa ne sallallahu alaihi wasallam
مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلست بآياتك نكون مؤمنين wannan maratib din nan su ne waɗansu jahilai suka bata suna dariya ana musu dariya shi na duniya aka ce shi mutumin duniya gayatu a duniya na duniya da lahira gayatu a duniya wa lahira na neman yarda gayatu ridallah na neman Allah a su biyu gayatu huwa Allah da yake jahilai suka tsammani wa su biyu gayatu huwa Allah din wasu biyu ya zama Allah subhanallah saboda jahilci وما كنت ولولا أن تجي مصيبة ما قدمت أيديهم بعدين دي كده مسوكر مسدا عذابا saboda abin da suka aikata ba فيقولون في ربنا لولا أرسلت إلى رسولا يا الله أبنجي me yasa baka aiko mana manzo ba ai lokacin da suke ce mace hadal wadu in kuntum sadiqina mace hadal wadu in kuntum sadiqina sai mu sauko mu sauko musu da azaba amma in mun sauko musu azaba cikin gaggawa kada a je lafiya ali ba ji labari ba ma ja'ana min bashirin wa nadhir ba wanda ya zo zuwa ya ga mana maganar Allah ko maganar lahira to yanzu dai an yi maganar an maimaita an yi an maimaita an yi an maimaita wala kunna mu'azzirina hatta nab'atha rasulan ba za mu yi mutane azaba ba sai mun aiko manzo yayi gargadi yayi gargadi ya sa gargadi ya ba da tsoro ya sake ba da tsoro in an ce azabar ta zo mana azabar ta zo mana sannan azabar ta ke zuwa laula arsalna rasulan kan su je lafi ya rabba ya ubangijin mu laula arsalta ila rasulan me yasa baka aiko mana manzo ba fa nattabi ayatika ai in manzonka ya zo yayi mana gargadi za mu bi ayoyinka wa nakuna za mu zo minal mu'minin daga cikin wanda suka yi imani to ba don haka ba da sai mu saukar mu da azaba lokacin da suke neman ta din nan ko mai karban da riga kamar yadda na faɗi da abu dai mai karban da riga ko masu karban da riga sharari dai shi ita dariƙa wato abu ne Allah ya ce yana so a yi masa amma bai sa dole ba amma ya ce duk wanda ya yana son sa zai kuma yarda da shi inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu kaseeran la'allakum tuflihuna to shi ake zuwa wajen malamai wata bi sabila man anaba ilayya din nan to su ba da abin da za a rike shine dariƙa din istighfari da za a dora maka wanda kai ka dora wa kanka istighfari da safe ɗari da yamma ɗari salatin annabi da safe ɗari da yamma ɗari la ilaha illallah da safe ɗari da yamma ɗari sannan kuma da wani istighfari da za ku taru ku yi da salatin da la ilaha illallah din in an shiga wannan ɗariƙa ba a fita an kulla alƙawarin tsakani da Allah wa a'udhu bil ahdi min ahdi kana mas'ulan wal yufu nuzurahum ba hadawa da wata ɗariƙa ba ziyarar wasu wani da suke cikin ɗariƙa kuma za a kula da sallah cikin jama'a kuma za a je ma iyaye musu biyayya za a yi jam'in wazifa za a yi jam'in zikirin juma'a kuma ba a shan taba duk wanda ya da wannan sharadi ko ban samu wani na kama ba na ba da ɗaya tijaniya ya nemi muƙaddami ya koya masa yadda ake yi lazimi da wazifa da yadda suke ɓaci da yadda suke yin kyau da sharaɗin jauhara wani ta ya duka da kowane daga mutanen gyambu zuwa ga shugabanmu jagoranmu hujjatul islam maulana shi da hasman bauchi bayan gaisuwa da fatan alheri ina fata malam zai mana bayani akan wannan matsala da su dame mu matsala kuma uku